والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya mun kwana akan aya ta 66 za 67 yadda muka karasa duk da cewa mun yi alkawarin za mu yi bayani ita wannan aya ta 67 wanda akan ta ne muka tashi dama a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa li kulli ummatin ja'alna man sakantum nasiku
جعلنا من سكنهم ناسكوه نعم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم sai ta ce karshen ita wannan aya kuma idan in ban manta ba rabdul azhani ita wannan aya tana shafi na nuna rabdul azhani rabdul azhani shafi ɗari hudu da ha? gane ba ke dari hudu da hamsin da ɗaya aya ta sittin da bakwai yau shi daga watan ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu talatin da bakwai a sawar kenan wanda ya daidai ga sha ɗaya ga watan jun shekara ta dubu shida da sha shida jiya cikin da allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani matsayin ita wannan sura da abubuwan da ta bambanta da su kuma mun ce ita wannan aya akwai abubuwa guda biyu waɗanda ya kamata mu lura da su bukatun nan alarma yanzu yanzu nan ya sake maimaita mana ita aya a inda Allah maɗaukaki ke ba da umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadda ila rabbik kuma ka yi kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lallai kai kana bisa shiriya wadda take miƙaƙƙa idan aka ce hudan ko ala siratin mustaqim tafarki mai gagge wato wanda suke tafarki na bautar Allah na bin Allah subhanahu wa ta'ala kuma tafarkin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kai a yanzu tafarki nan wanda babu karkata a cikin shi wanda kuma babu abin da ya rage a kan shi shi wannan tafarkin wanda ba a bayyana a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka duk wanda yake neman tafarki madaidaici kamar yadda muke ta roƙo muke ta addu'a a na suratul mustaqim kullum a cikin sallar mu to ya nemi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato wannan aya ma'anarta kamar can ne alarma inda Allah subhanahu wa ta'ala ke bayani cewa wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da idh unzilat لك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك wad'u وادع إلى ربك Mm.
إنك على صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yasuddannaka an ayati llah ba'da in unzilat ilayk kada wani ko wani abu ya kauda ka ko ya kare ka ko ya hana ka bin da kuma yin aiki da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da wani irin tsoratarwa ko kwaɗaitarwa ko kuma a'a shuka da sauransu kada ka yadda warju'u ila rabbi ka yi kira zuwa ga ubangijinka wala takunanna minal وادع mushrikeen إلى ربك
Mm.
ولا تكونن من المشركين وادع إلى ربك wala takunanna minal mushrikeen ka yi kira zuwa ga ubangijinka kada ka yadda ka kasance daga cikin mushrikai har yanzu nan mas'ala ce ta magana da'awa kamar yadda muka faɗi muku manzo ba yi sai da da'awa sannan ba ka samun ɗaukaka a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suke ginshiƙai wajen tafiyar da'awa da yaduwar da'awar addinin musulunci a doron ƙasa idan muka duba san kuma Allah maɗaukaki yana sake maimaita irin wannan umarni a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falizalika fad'u فلذلك فادع Mm, واستقم كما أمرت mm, ولا تتبع أهواءهم mm.
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falizalika fad'u saboda haka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai dawa kai wa'azi ka kirayi mutane zuwa ga wannan addini wanda kake kai wanda Allah ya tabbatar da cewa shine addini na gaskiya huwa alladhi arsalaka bil huda wa dinil haqq addini na gaskiya wanda kake kai wa innaka lata'di ila siratin mustaqim lallai kai ba shakka kana kira zuwa ga tafarki madaidaici dariƙa ta gaskiya ba wanda za ta kai ka ainihin a a- a wuta ko jahannama ba dariƙar da za ta kai ka ga aljanna ita ce guda ɗaya kawai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fito fili baro-baro ya bayani a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa anna hadha sirati mustaqima إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Mm, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله mm.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون a nan Allah maɗaukaki ya fito ya yi bayani a fili kai mai neman tafarki zuwa ga aljanna ba da rudu ake ainihin abin nan bin Allah subhanahu wa ta'ala ba kowace ɗariƙa ce ka suka ce za ka ji aljanna ba gaskiya ba ne ɗariƙa ɗaya ce wanda in ka bi ta za ka shiga aljanna ita ce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan shine tafarki na miƙaƙƙe madaidaici fattabi'uhu da haka ku bi shi wannan tafarki mai kayye madaidaici shi ne wanda annabi ke kai shi ne kuma wanda yake kiran al'ummarsa zuwa kai sauran hanyoyi ba sauran ɗariƙu ba akwai ɗariƙu na ainihin kafirai akwai ɗariƙu na ainihin yan bid'a akwai ɗariƙu irin na yan shi'a da ɗariƙu irin na sufaye waɗanda suke masu zurfafa waɗanda suka wuce gona da iri na shehudai na waɗansu waliyai to waɗannan ba kamar ka yi tambaya ne Allah maɗaukake ce wala tattabi usubula kada ka bi waɗannan hanyoyi yana yawa ka ce ai sabil ne aka ce eh sabil da sabil da sabil ba hanya ba ne ka duba ainihin tafsirin jalalai ne da ya zo fassara wannan wala tattabi usubula yace asubula yace ainihin turuq jam'u tariqa wala tattabi turuq kada ka bi ɗariƙu wani shi ne fasarar a fili idan kuka bi ba zai yiwu ba a lokaci guda kuna bin tabarkin Allah ne gaggiya kuma kuna bin waɗannan ɗariƙu a'a za su raba ku fata farraka dukkan an sabili sai su raba ku da tabarki nan guda ɗaya wanda annabi da sahabbai da sauran manzanni suke kai su kai ku ina tabarkin wancan abokin gaban naku wanda Allah maɗaukake ce kada ku bi shi ne wa shaidan da rundunar inna ma ya ji'u hizbahu li yakunu min ashabil jahil min ashabil sa'ir yana kiran rundunar shi da magoya bayan shi ne ba don su shiga aljanna ba a dai suka gore shi su shiga wuta kamar yadda ya dauko alkawari to da ka in kana da sha'awar a ambace ka mabiyin tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala musulmi wannan shine sunanka wanda Allah ya ambace ka da shi ya kuma tabbatar da cewa kakan manzanni kakan al'ummar musulmai Ibrahim alaihi salam yace da wannan sunan ya ambace ku don haka ‘yan uwa musulmi waɗannan ayoyi kira ne wa'azi ne ga ainihin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi na ɗaya su kasance akan tafarki guda ɗaya na Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzanni suke kai wannan tafarki shine wannan shiryar da za ta mai da ga aljanna kada su yadda a yaudare su da sunan al'ada ko da sunan kabilanci ko kuma da sunan za a samu romo ko gara fata su saki wannan tafarki wanda annabi ke kai su kama wani a rika kiran su da wannan suna da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna su ne musulmai to da ka koma ana cewa da kai kai ne batidda ne kai ne bakadire kai ne bashaza ne kai ne kai ne to an raba ka fa hakika da ainihin wannan tafarki guda na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce zalikum wasaqu bi wala ita ce wasiya shine umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ga al'ummar annabi Muhammad baki daya in kuka yi haka sai ku zama cikin masu takawa wanda jiya mun yi bayani cewa su ne kadai za su samu shiga aljanna Allah ka tabbatar da mu bisa hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai dokta ta biyu ita ce da'awa kada ka yadda ka zauna a damar da duk Allah ya baka baka zama kana amfani da ita wajen da'awa kiran mutane zuwa ga addinin musulunci addini na Allah ba domin masu kira ga da'awa su ne Allah maɗaukaki ambata masu samun tsira masu samun babban rabo su ne waɗanda suke fifitattu waɗanda Allah ya ɗaukaka darajar su a cikin al'umma amma da'awar ka yi ta irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wuce gona da iri ba kamar yadda Allah ya maɗaukaki ya faɗi a cikin sura ta ainihin sha shida aya ta ɗari da ishirin da biyar inda Allah maɗaukaki ke cewa rudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka addinin Allah tafarkin musulunci amma bil hikma da hikima menene hikima shine kowane irin abu ka aza shi bisa muhallin in za ka kira ka lura su wane ne za ka kira arna ne waɗanda kwata-kwata ba su san ma menene addinin ba ko kuma a'a ainihin musulmai ne waɗanda suka karkace suka bi shaidan kana son ka dawo da su kan hanya manya ne da suke ganin su sun isa manya-manyan mutane sarafuna manyan 'yan siyasa da sauransu ka san irin kiran da za ka yi musu wanda ke kunshe da hikima da girmamawa da martabawa ta hanyoyin da ya dace da uslubi mai kyau tattalo wanda ya dace ka kira ba kawai ka zo kana ainihin cin magani kana faɗa kana abin a'a ba haka bil hikimati suwaye za ka kira wataƙila yara ne matasa kiran yara matasa sai an haɗa haɗa wasa wani lokaci har da ban dariya wani lokaci za ka kira ne ta hanyar misalai masu kama hankali amma duka kowanne kira ya zama da hujja hujja kuma mai karfi a cikin tsarin addinin Allah shine kala Allah kala Rasulullah ba kala wani kala wani kala wani ba a'a Allah subhanahu wata'ala yace kaza ba kai bane kenan don haka a wannan lokaci waye mai kira Allah subhanahu wa ta'ala idan an amsa wa aka amsawa Allah subhanahu wa ta'ala ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة da wa'azi da wa'azi wanda cike mai kyau wa'azi mai ainihin tasiri wa'azi mai kama zuciya haka kuma in za ka yi da'awa ka yi la'akari da wani zamani kake ciki ina ba kana cikin irin zamani ne na ainihin wato fataka na kowa ya abin da ya ga dama zamani na manya cin hanci kanana cin hanci kowa ya abin da ya ga dama yana wa kuma kana cikin wani irin zamani ne na jarrabawa zamanin da ake kokarin tabbatar da adalci da gaskiya da rikon amana wa'azin dole ya sha bambam suwa za ka kira zan kira shugabanni waɗanne shugabanni a zalimai barayi marasa gaskiya marasa tausayi masu jin can jinin talakawa irin wa'azinsu daban amma in kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ku da shugabanni waɗanda suke masu gaskiya ne masu adalci masu sarfagantawa da sauransu za ka yi musu wa'azi akwai irin sanin da ya kamata ka yi amfani da shi kamar yanayin da muke ciki kowa yana jin jiki kowa yana jin jiki da yawa in ka fi ainihin cikin birane da ƙauyuka sai ka ce yunwa ake yi me aka yi yaya aka yi saboda dalili har aka kawo ga wannan hali bil hikima wal mau'izatil hasana idan ka ce za ka yi abin wasu to sai a yi ɗauki ba dai saboda shi mutum yana cikin yiwa ba wani ainihin abin da hujja da za ka faɗa mai shugaba ya saurare ka ka kawo mishi abinci ita ce hujja sannan a yi magana to a nan dole ne a yi amfani bil hikima wal mau'izatil hasana ina yi wa malamai ne waɗanda kowanne yana jin shi shi ne amma an samu matsala a wajen fahimta kana so ka kira su dawo kan tafarki madadaci to nan dole sai an yi amfani da usulubi na ilimi usulubi na hankali wanda ke cike da hujjoji ba hujjar wane ya ce malam wane ya ce a'a Allah subhanahu wata'ala ya ce manzo ya ce ha kuma ɗaliban ilimi ne ko kuma almajirai ne kuma waɗanda ba san ma inda aka sa gaba ba don haka matukar kana son samun nasara a ainihin wa'azinka da da'awarka dole ne sai ka bi wannan ainihin koyarwa da ke cikin wannan aya kabi kuma menene malama suka bayyana hikima yaya ake amfani da ita yaya take yin tasiri ha kuma menene kyakkyawan wa'azi da haka yan uwa musulmi wannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ke badawa bali zalika fad'u ud'u mun yi bayani umarni ne da ake baiwa wani mutum fatana mufrad wane ne wanda ake bai wannan umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi umarnin ya haɗa duk wani wanda allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ya haskaka ya gane gaskiya ya gane addinin musulunci wannan gane wanda ya yi ita da kanta makami ce da zai iya ɗauka ya yi amfani da ita a wajen da'awa ballantana ma a ce kana zama kana koyon wani abu a ainihin gaban malamai a wuraren tafsiri wuraren karantarwa da sauransu don haka ne annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya gwada maka aikin da'awa ba aikin manzanni ne kadai ba a'a har da magadansu su ne malamai da mataimakansu irin ainihin mayaka da sauransu kai har da ɗalibai almajirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ya ce balligu anni walau aya ko da aya ɗaya ce kuka karanta kuka fahimta to kun samu ainihin kayan da'awa ku dai fahimta da kyau sannan ku yi kokari ku yi hikima a wajen isarwa yana yi ta dalilin aya guda da Allah maɗaukake sanar da kai a rana ɗaya kawai ka samu nasarar da irin nasarar da abubakar siddiq ya samu ya zo ya shiga wurin annabi a yau ya karɓi kalmar shahada a yau ba wani dogon lokaci aka ɗauka ba annabi ya yi mishi ya karantar da shi ba sai da ya samu digiri ko digirgir ba ya zama dokta ko farfesa a'a a wannan lokaci yana fita washe gari ya dawo da mutane a bayan shi sun musulunta ya kawo su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin mamaki shine su waye waɗannan mutanen wajen mutum biyar ne dukkan su suna cikin waɗanda aka yi albishir da aljanna rana ɗaya kawai abubakar yana musulunta yau wace gari ya zo da su akwai wanda ta yi ainihin wato da'awa da me da ainihin wato irin baiwar da Allah madaukaki ya mata na kyawun kira da ainihin kyawawan halaye da sauransu wanda aka kashe mijinta shi wani shahararre a makka za mu bayani in Allah ya so ya bai ta yana son ta ta ce waye isa a ina ne wanda gida za ka je neman aure a maida ka ba zai yi ba ka kai ka isa duk abin da ka isa amma matsalar shi ne kai musulmi kafiri ne kuma mata ce musulma idan kana sauna ka musulunta in aure ka sai da ka zartar wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kalmar shahada ka amshi musulunci na yadda wannan ka amsan musulunci shine kudin sadaki na kuma ya rufe yadda za a yi ga kiyayya da ke wa musulunci ga kiyayya da ke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ta yi amfani da matsayin da ta yi da'awa ya je ya za a yi hakura ya kasa kauna ta shiga cikin zuciyarsa inda kuma imani ya shiga cikin zuciya duk da maganar ke na kawai in dai kana so na ka musulunta wallahi sai da ya musulunta yadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musulunta ka duba mutumin guda da ya zo daga kabila shahararriya wanda kabila ta isa ya zo wurin annabi ana hana shi ana cewa kada ka saurari wa'azin shi ya toshe kunnuwan shi saboda kada ya ji wa'azin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a ainihin abin nan haram yana karatu shi kuma ya toshe kunnuwan shi don kada ya ji mai annabi yake faɗi da kai ke yi wa kai shi wa'azi ya ce wai wani ya za a mai da wani irin dabba ban san abin da nake yi in cire in saurari mutumin nan mana in ji me yake ai in gaskiya ne zan gane in ƙarya ne zan gane sai a ce in toshe kunne na kun san irin abin da yan ɗariku suka yi mana kenan a ƙasar nan su kada ku je wurin su kada ku saurare su suna da wani irin sihiri in ka saurare su sai ka ji su kaza kaza kaza saboda ba su da hujjar da za su kawo su sai abin da muke faɗi ƙarya ne abin da muke faɗin kuma ba sai a muke a zo a bi shehi ba ba sai a muke a zo a bi malam gomi ba ko Ismail Idris ko kuma abi wane ne ko wane a'a to muke cewa abi Allah wani addini musulunci ina ne constitutional alkur'ani da wata fassara fassarar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi zo kawo littafi kawo mu karanta in ka ce ba haka ba kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin har mujalla muka buga sunanta a kawo hujja tana bayani akan matsayin sunna da ainihin matsayin ɗariƙa da irin ɓarfe wasu da sauransu saboda haka maganar da ya yanki shawara sai ya cire auduga ya tafi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron shi yace kai faɗa mini wai menene ne ka zo da shi tun menene mutanen ka suke kaza faɗa mini ka bani labarin abin da ka zo da shi ya yi mishi bayanin musulunci da ainihin asirar da ke ciki gwargwadon hali a ɗan lokaci guda fa ba wai shekara da shekaru aka ɗauka ba sai da ya yi diploma ko kuma ya yi abin nan NCE ya yi diploma ya yi menene a'a a lokacin yana komawa kabilar shi gaba ɗaya ta musulunta kabilar shi gaba ɗaya ba sai da ya yi digiri ba saboda aka dukkan mu masu da'awa duk masu da'awa ne mu kulluna du'atu dukkan mu masu wa'azi sai kawai wanda ya tozartar da kanshi ya hana kanshi shiga cikin tsohon masu wa'azi kuma wallahi ina sake maimaita muku wallahi sun matallahi duk wanda ya yarda ya yi joinin da masu ainihin da'awa masu da'awa ta alheri masu da'awa ta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam masu da'awa zuwa ga addinin Allah automatically Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darajar su ya sanya su a cikin mutanen da Allah ya fifita darajar su a doron kasa ga waki daya saboda me saboda wannan da'awa kamar yadda Allah ya faɗi wannan a cikin alkurani me yake cewa كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ku ne mafificiyar al'umma wadda Allah ya fifita a cikin al'ummomi ku ne al'ummomin da Allah ya daga darajar ku ya fifita ku akan ainihin sauran al'ummomi mutanen da Allah ya fifita darajar su a cikin ainihin abin da mutane baki daya tun daga al'ummar farko har zuwa yanzu amma da sharadi shine me kuke yi a kwanta a yi bacci shi yasa a kira mutane a yi maulidi a yi bige-bigen kirji da kaɗe-kaɗen bandiri da sauransu wallahi ba haka bane Allah ya ce saboda ta'amuru na bin ma'aru ku ne kuke umarni da kyawawan ayyuka da kun ga an yi abu mummuna ta ku ce wannan ba daidai bane Allah ya hana sakamakon shi kaza kaza kaza kaza wajen hauna anil munkar kuna hana miyagun ayyuka kuna umarni a kyawawan ayyuka idan aka bar ainihin kyakkyawan aiki ba a yi ku ce a zo a kawo aya wannan aiki yana da muhimmanci wajibi ne a tashi aiki saboda me saboda Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza barin shi hadari ne barin yin amru bil ma'ruf da hannun ainihin akan munkari yana jawo bala'i yana ainihin sa al'umma ta zama lalatacciyar al'umma saboda haka da Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah da wannan dalili guda uku kuka zama khairu umma mafificiyar al'umma idan kai imani da Allah ba ka yin da'awa kame da kanka baya idan kai imani da Allah ka kwanta a gida kai ko ilimin Allah ya baka ka zauna a zaure ba ruwana sai wanda ya zo in koya miki ba haka annabi yayi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam umarni ya samu daga Allah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir أيها المدثر قم فأنذر نعم.
وربك فكبر مم.
وثيابك فطهر مم.
والرجز فاهجر مم.
ولا تمنن تستكثر da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan da aka saukar wa annabi wahayi a kogon hira ya tafi gida a firgice ya samu matarci khadija yana faɗi mata tasiruni tasiruni zammiluni zammiluni sai Allah ya kiraye ya ayyuhal mudassir ya kai mai lulluba wannan aikin ba na lulluba ba ne wannan aikin ba na zama ba ne aiki ne sai an tashi sai an fita za ka annabi wajen da'awa har dutse ya hau ya yi kira ya bani abdimana ya bani zukura ya bani tamim ya bani ya yi kira daban-daban annabi ya je kasuwa ya yi kira annabi ya tafi kauye ya yi kira annabi wato babu ainihin matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauka ba don wannan zartar da wannan umarni haka ake so ka kasance idan Allah madaukake ya maka baiwa ya baka ilimi ko babu ilimi Allah ya baka hankali ya baka basira sai ka koyi ilimi abinda ka koya ka koye shi kana da zimmar kai ma lalle ka zama mai koyarwa kana son kai ma ka zama mai da'awa don ka kai daraja ta ƙololuwa ka zama cikin waɗanda Allah ya ce ula'ika humul muflihun waɗanda su ne masu rabota masu samun babban rabu da ka ‘yan uwa musulmi a ainihin wannan gaba da kalma ta umarni a kan kalmar da'awa waddu'u bada zalika fad'u ud'u ila sabili rabbik da sauransu muke amfani daga wannan mumbari muna kira ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da fahimtar wani abu na addini yana sarki ne yana talaka ne yana mai arziki ne yana ta ainihin abin talaka wanda bai da kuɗi yana ainihin ɗan siyasa ne ko kuma a'a ɗan goyon baya ne yana malamin makaranta ne ko ko ɗalibta yake a makaranta makarantar ta islamiyya ko makaranta irin su jami'a da sauransu wallahi wallahi wallahi in kuna son samun martaba da matsayi mafi fici a wurin Allah ku yi amfani da wannan dama wajen da'a a shigar da da'a a yi shigar da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan ita ce riba wacce ta fi kowace irin riba a rayuwar dan adam musamman ma ina kira ga malaman jami'a waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi yake tattara musu matasa wanda su ne ruhin al'umma idan sun shiri al'umma ta shiri idan sun lalace al'umma ta lalace waɗanda Allah ya baiwa iko aka sanya su a matsayin malama na jami'a ko shugabanni na jami'a wannan wata dama ce wallahi wallahi wallahi wata in kuka yi amfani da ita wajen da'awa ribar da za ku samu bayar kankanuwa ba alhamdulillah mutane suna gane ko kwana kwanan nan akwai wanda ma'aikaci ne a jami'a malami ne na jami'a yana aikin ofis da wannan ofis nashi ya yi hanya ya yi dalilin musulunta wata bayar Allah wanda ta dalilinta ita ma ba sai iyakacin mutanen da za su musulunta ba saboda haka wannan umarni umarni ne wanda dukkan mu ya kamata mu amsa shi ba kawai mu bar annabi da sahabbai su ne suka amsa kuma su ba su ci wannan amfanin ba a'a har da kai dan kasuwa har da kai dan siyasa har da kai malamin makaranta har da kai ma'aikacin ofis da sauransu wannan dama ce wanda bai kamata mu sakaci da ita ba Allah ya sa mu dace kamar haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin sura ta 27 alaramma aya ta saba'in da tara Allah ce fatawakkal ala Allah innaka ala Allah
na'am innaka ala al-haqqil mubin fatawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah yana ka samu challenges da yawa daga wurin mahukunta dan yawanci mahukunta idan ainihin mai da'awa ya zo to sai an yi dauki ba daɗi sai an yi fada kuma matsalar ita ce don me za ka zo ka amshe mana girma ina so in ba ku wani labari mai ban dariya ina so in ba ku wani labari mai ban dariya labarin da mai ban dariya shine kun san kamar yadda muka saba duk shekara mukan kewaya haka wajajen tafsir mu duba mu ga yaya ake gudanar da tafsiri yaya masu sauraro suke ba da haɗin kai yaya ainihin malaman suke ba da gudunmawa sai wani bawan Allah ya gina masallaci gangariyar masallaci sai ake sa'a wannan kaba mun kai ziyara wajen ainihin abin tafsirin da ake a wannan masallaci kun san abin da ya faru eh da zo kowa ya sai to ba zan bari ba zan bari ba ina fata an bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ya Muhammad kada ka damu maganar da'awa mai taimakon mai da'awa shine Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi Ibrahim da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi wa azzimtin nasi bil hajji ya'tuka rijala
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر Mm.
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق da Allah ya ce da annabi Ibrahim ya yi kira ya yi yekuwa da maganar hajji cewa Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhan nas ya wajabta muku aikin hajji ku je ku yi hajji annabi Ibrahim yana zaune a wuri guda ana ba shi umarni ya sanar da duniya Allah ya wajabta musu yin aikin hajji su tafi yace ya Allah ya mai iya sanar da su Allah subhanahu wa ta'ala yace kai dai abin da ke kanka shine ka ba da sanarwa ka yi kuwa ka faɗi amma isar da sakon nawa ne ne Allah subhanahu wa ta'ala ina wa ka sai dai din nan dai ba kowa ba dai ba dan kowa ba ya zan yi in kira kiran nan ya isa mutane su amshe shi a abinda ake so ya fito daga zuciya tsakani da Allah in ya fito daga zuciya tsakani da Allah zai isa zukatan waɗanda Allah ya so tsakani da Allah kamar mai yaki ne Allah madaukake ya ce wa ma ramaita إذ رميت ولكن الله رمى رميت ولكن الله رمى yace ba kai kai jifa ba a lokacin da kai harbin wane ne ya harbin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ka kai dai ka faɗi mai sanya abin ya yi tasiri a zuciya shine Allah shine ya haɗi man ya sha wa yudillu man ya sha yake shiryar da wanda ya so ya bar da wanda ya so ko ma'amin duk barewarka wajen wa'azi baka kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma annabi yayi kwadai yayi yayi nace babbansa Abu Talib ya musulunta amma ya musulunta bai musulunta ba karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi bayani cewa ilere إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaka la tahdi man- man ahbabta kai ya Muhammad ba ka iya shirye da wanda kake so ya shiryu ba ainihin kwarewa ne a wajen wa'azi ko daɗin baki ko kaza ko kaza kan a kawai samun dace daga Allah walakin Allah ya hadi man yasha ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shirye da wanda ya so ya Allah ka shirye da mu zuwa ga tafarkin madaidaici da haka annabawan Allah gaba ɗaya wato kowanne sai ya yi ɗauki ba da sai ya samu challenging ya samu jayayya ya samu ainihin abin da takurawa wasu zo sai a yi mukabala wasu zo a ce a bige shi a wulakanta shi a tozarta shi a kore shi daga gari a yi kaza a yi kaza ƙarya yake kaza kaza da sauran ire-irensu amma Allah maɗaukaki yana nan yana gani shi dai Allah ya ɗauki alƙawarin cewa sai ya taimaki mai gaskiya sai ya taimaki manzanni sai ya taimaki waɗanda suke ainihin bin manzanni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin tabbatar da cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna in ji Allah mu lanansuru rusulana lallai sai mun taimaki manzannin mu Allah ya taimaki annabi Muhammadu ko bai taimake shi ba ya taimaki annabi Musa ko bai taimake shi ba ya taimaki annabi Isa ko bai taimake shi ba ku duba annabi Ibrahim alaihi salam wanda har rani aka tona kowa sai da yayi makamashi aka zo aka hura wuta aka dauki majautawa ga annabi ibrahim an sa a ciki aka hafa ga hisan ya tashi zai fada a ciki tsindin ya fada a cikin wuta mai dawa ne allah ya yi alkawarin zai taimake shi yana ainihin tafiya kafin ya isa mai iko mai kowa mai komai Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa wuta umarni ita ma mai bin umarni ce in aka hana ta konawar ba za ta kona ba Allah ya ce kulna ya na kuni barka zo salaman ala ibrahim بردا وسلاما على إبراهيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zama sanyi ba mai cutarwa ba wa salaman da aminci ga Ibrahim bawo mu mai da'awa ne to mai da'awa yana samun kariya ta hanyoyi daban-daban wanda Allah kada ya sani Allah ka samu dace wallahi da sun samu ne kun ga wannan dattijon gashi nan gashi nan ya tsufa da cincinin kashin shi ma ya yi fari an gama a kan maganar da'awa amma har yanzu yana nan ba wanda ya isa ya cutar da shi in ba Allah maɗaukaki ya abin da jarrabawa ba so saboda haka ka shiga da'awa ka amsa wannan kira ka ɗauka kamar da kai Allah maɗaukaki yake yi za ka samu taimakon Allah in Allah ya so ya yarda da haka da Allah ya ce fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala lalle kai ya Muhammadu kana bisa hakikanin gaskiya wadda take bayyananna saboda ka duk wanda ya bi annabi bai da matsala yana tafiya cikin haske yana kwanciya cikin haske yana kira cikin haske bai da matsala gaba daya ya san cewa aikin Allah yake bisa tafarki na Allah koyi da manzon Allah wanda Allah madaukaki ya tabbatar da cewa yana bisa tafarki madadaci in ka bi shi ba za ka bace ba in ka saba mishi ka halaka Allah ya sauƙaƙe alarma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa wa in jadaluka na وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون wa in jadaluka idan sun tsaya sun nace suna jayayya da kai lalle sai sun raba ka daga ainihin hakikanin tafarkin Allah nan da Allah ya umarce kai kai kira zuwa gare shi fa kun ka faɗi musu cewa Allahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani bi mata amalin abin da kuke aikatawa kuma Allah ba zai bar ku ba Allah subhanahu wa ta'ala bai bari a tausatar da da'awa bai bari a tausatar da bayan shi masu kira zuwa ga da'awa ai amara Allah subhanahu wa ta'ala نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أنه إن جادله الكفار idan ainihin kafirai da sauran masu bin hanyoyi na adawa waɗanda suke kin Allah suke kin ainihin abin da kira ga Allah suke fada da manzon Allah idan sun ɗora yin husuma da kai da ƙaryarsu da ainihin barnarsu kai ya Muhammad ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka ce fa tawakkal ala Allah ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka faɗi musu cewa me za ka faɗi musu ci gaba da فقل الله أعلم بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kuke aikatawa kuma Allah ba wanda ke iya tsere mishi inna rabbaka la bil mursa ubangiji kai yana nan a madakata yana ganin waɗanda suke wa da'awa ainihin zawon ƙasa yana ganin masu faɗa da da'awa da mulkin masu faɗa da da'awa da dukiyarsu masu faɗa da da'awa da mukamin kai wallahi mu ma Allah ya gwada mana mun gani wallahi ga Muhammadu Alsina a nan Katsina waɗanda suka ce ko dukiyarsu za ta ƙare sai sun karya da'awar izala suna ina akwai masu mulki wanda sun azabtar da mu sun tabbatar da ko ainihin mulkin su abin nan sai sun karya izala sun ana su tasiri suna ina akwai police waɗanda ba na Allah ba suka yi amfani da matsayinsu cewa sai sun hana wannan da'awa suna ina wallahi Allah ya gaskiya sadaq Allahu alazim da'awar fa ta mutu yau da'awa tana nan tana ina tana gidan talakawa da'awa tana gidan sarakuna da'awa tana gidan manya-manyan 'yan siyasa da'awa tana gidan magoya baya da'awa ta shiga har gidan 'yan ai gidan gwamnati ba magana gidan gwamnati amma gidan manya-manyan shehunai da awa tana nan tana tasiri Allah ya gaskiya ko bai gaskiya ba fa in jadaluka fa qul Allahu a'lam bima ta'mal Allah ya san abin da kuke aikata muka ce a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni manya manya guda biyu amar Allah rasul sallallahu alaihi wasallam an yuhaddidahum Allah madaukaki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan su ya tsoratar da su ya firgitar da su cewa fa Allah fa ya san abin da suke kuma ba zai bar su ba Allahu a'lamu bima ta'malun min al-kufri abin da kuke na kafirci da abin da kuke na faɗa da musulunci da da'awa fa mujazikum alaihi ashadd al-jaza Allah zai sakanka muku akan irin wannan aiki da kuke mafi tsananin sakankawa wallahi Allah ya ɗauki mataki akan su Utu bin Rabi'a su Abu Jahal su Abu Lahab da waɗanda suke makamantan su waɗanda suke ganin kamar su sun isa a duniya annabi Muhammad bai isa komai ba Abubakar ba kowa bane Umar ba kowa bane Usman ba kowa bane suka kore su suka bar garin suka tafi hijira Habasha wasu daga cikin su annabi da kanji yayi kauna ya tafi ina ya tafi Madina suna ganin sun samu nasara amma ina me ya faru sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya dawo ya shigo maka da runduna ta yaƙi ya ci maka ka'aba tana karkashin shi kai hatta gidan abu sufyan da sauransu annabi ne ya ba da dama cewa wanda ya shiga ya tsira ba wai abu sufyan ko makamantarsu ba allah ya gaskiya ko bai yi gaskiya ba to kowa a nan katsina ku yi lissafi ku gani abin da ke fa ku lissafa ku gani je ga kai ku je ka sokoto birnin shehu me ya faru an yi dauki ba daɗi ina so in sanar da ku da wannan ta sunna ta kai ga in aka kama ka da kasar ka shiga Nijar to in an kama ka ba wai normal kurkuku za a kai ka ba a kurkukun da matsayin shi matsayin kirikiri a nan nan za a kai ka kaset na wa'azi ba wai abin ismaila idris ko bawa mai shinkafa ko ko a'a wa'azin shek abubakar gumi kaset din wa'azin shek abubakar gumi an kama mutum da wannan kaset an kai shi kirikiri a nijar amma yau ku je ku tambayi nijar sunna ta shiga ina ta shiga fadar ainihin abin da gwamnatin Nijar ta shiga gidan shekunan Nijar ta shiga gidan masu kudi a Nijar ta shiga cikin ainihin ma'aikata wallahi da police da wato in kana tafiya wa'azin sunna yanzu a cikin Nijar sai ka rika jin wani karfi a ainihin abin a zuciyarka sai ka dauka tafi tasiri ma a nan Najeriya Allah ya gaskiya ko bai gaskiya da haka mai faɗa da da'awa a hirɗin zai ainihin abin nan wato shiga wani irin halin da ba zai iya samu kanshi ba Allah shi kyauta a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abin nan wata aya wacce ke kama da wannan a inda yake cewa وقد أشار تعالى للأمرين اللذين تفرقوا عفوا نموتون عند الله سبحانه وتعالى يجتوى فإن كذبوك وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala yace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuri fa in kazzabu kai idan sun kare ta ka da wannan da'awa da kake yi ta Allah wanda gaskiya ce Allah ya tabbatar da gaskiya ne ya tabbata akan gaskiya kake kada ka damu fa qul li amali ka faɗi musu aiki na dawa ne wa lakum amalukum ku kuma aikin ku na ku je ku je ku yi dai ina sai bin shirya ka ku kuma ku je ku yi ta bin ai ai ai batan ku antum bari'una mimma a'mal ku kun barrata ba ku da abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malu ni na barranta ba na da abin da kuke aikatawa ku je ku yi ainihin aikin ku ni ma ku bar ni in yi nawa kamar ta inda Allah ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu na'am أيها الكافرون yace ka ce ya Muhammad ya ku kafirai لا أعبد ما تعبدون ba ni bautawa abinda kuke bautatawa ولا أنتم عابدون ما أعبد kuma kuma ku zan masu bautawa abin da nake bautawa ba ولا أنا عابد ما to عبدتم ni ba zan kasance mai bautatawa abin da kuke bautatawa ba waɗannan gumakan banza ولا na
أنتم عابدون ما
kuma أعبد ku ba za ku ainihin bautatawa Allah da nake bautatawa ba Allah guda ɗaya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da haka sai Allah ya ce me لكم دينكم wani ya din wani ya din ya ce addinin guda ku ne na kafirci na fasikanci na bata addinin bautar mutane addinin bautar gumaka addinin bautar rana addinin bautar wata addinin bautar wuta da sauransu ku je kan ku yabo ku wani ya din domin ni addini na nawa ne na bautar Allah subhanahu wa ta'ala bauta ta Allah irin wadda manzannin Allah ke kai da duk bawan Allah na farko haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ainihin abin nan faɗin wata aya cikin sura ta shida alarma aya ta ɗari da arba'in da bakwai ya ce fa in kazzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه Hmm.
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin abin da jawo hankalin annabi Muhammad da kai mai wa'azi mai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in kazzabu kai dan sun karya ta ka kace qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce karya ne qala iya qala shehi qala kaza kaza kaza duk ɗaya ne. duk wanda ka bauta ba Allah ba sunan shi abin wani abin wani bauta abin bauta ba Allah ba kayi bautar ne kayi bautar wani Allah kayi ne kayi mushrikanci in Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah bai gafarta a ainihin hada shi da wani a wajen ibada abun bakin ciki a Najeriya da kasar kasar da duniya ta tabbatar da ba inda ake bin Allah kamar wannan kasar tamu ba inda ake rike da addini kamar wannan kasar tamu a sai an samu mutum ya fito yana cewa inya shine Allah Allah shine inya a nan nan Najeriya la haula wala quwwata illa billah to kuna tsammani Allah ya bar wannan wallahi duk wanda yake da damar ya hana wannan ma yake hanawa wallahi sai Allah ya kama shi haka hukumomin da suna da damar su dauki mataki su hana wannan iya shega suka yi wallahi tallahi kada su dauka Allah madaukaki zai kyale su domin su ne hukumomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi hukuma in ta ga ainihin mummunan abin ki ta canza wannan abin da hannunta hukumar mu ta Katsina hukumar mu ta Kano hukumar mu ta Sokoto hukuma ce ko ana so ko ba a so wanda musulmai suka zaba kuma zan su tabbatar musu daga cikin abubuwan da yake wajibi shugabanci ya tabbatar addinin Allah ya sauƙaƙe Allah subhanahu wa ta'ala yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa in kadzabuka fa qul rabbukum zu rahmatin wasi'a kace ubangijin ku ma abotin rahma ce yalwatatta da ka kutuba ku dawo ga tabarki madaidaici sai Allah ya gafarta muku kamar da mun sha karanta a wannan karo Allah subhanahu wataala yana cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Allah ya ce kada ku yanke kauna kada ku yanke kauna daga samun rahamar Allah ku yi watsi da zunubi ku yi watsi da ɗariƙun shaidanu ɗariƙun sufaye ɗariƙun shi'a da sauransu ku dawo ga tafarki madaidaici guda ɗaya na bautar Allah shi kadai inna Allah ya fitar zunuba jami'a إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya abinda ake nema maza maza ka yi fatali kada ka ce sai gobe kada ka ce sai an jima kamar yadda mai ahalari yake wala ya kula hatta ya hade ni Allah kada ya ce sai Allah ya shirye ni yanzu yanzu kada ka jinkirta maza ka dawo ga tafarkin Allah ka dawo ga tafarkin manzon Allah ka zama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zama cikin ma'abuta sunna mabiya sunna waɗanda a nan duniya da an ce ina ahadin sunna sai da su ce ga ahadin sunna nan maza maza ka kasance a ciki kada zama cikin yan bid'a wanda su da kansu sun san yan bid'a ne su dai kokari kawai su ce suke yi su ce ai bid'a mai kyau ce. a ina aka samu bid'a mai kyau a addini babu suka ce ai akwai bid'a muhassana kaza kaza a ina babu wata aya babu wani hadisi da yace akwai bid'a muhassan to akwai sai dai akwai sunna sayyida kuma Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abubin saboda haka masu mulki demokuraɗiyya ba su hana ku ku ɗauki mataki akan duk wanda zai kawo abin da zai kawo tashin hankali a zagi Allah a ce wani kato wai shi ne wai shi ne Allah na faɗi muku wanda suke cewa shi ne Allah ko waye na faɗi muku na sake faɗi mun zauna kamar yadda muka zauna wannan da Allah Rahman nan yi magana ba sai yadda aka yi zama Allah har ma a cikin mawaƙi yana cewa wuya mafi Allah kuma a sa ido akan wannan har su zo za su yi taro a ba su miliyoyin kuɗi a kuma ba su ainihin abin nan stadium su je su yi abin da sai ga dama wannan kuskure ne laifi ne bai cancanta ba ga ahli sunna ya taimaka ko da daidai da kalma a ci gaba da irin wannan ainihin abin rudin ana zagin Allah ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana tsine wa matan manzon Allah ummahatul mu'minin ana cin mutuncin addinin Allah da sunan kuma addinin musulunci bai dace ba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi masu mulki kuna da wannan iko fa in lam yastati fa bi lisani malamai kuna da wannan iko fa in lam yastati fa bi qalbi ku sani cewa wa zalika abu akul iman in ka koma sai dai ka ji abin a zuciyarka kai ba za ka iya faɗi ba kaza kaza to babu komai amma dai kana cikin mafiya raunin imani ya kamata da Allah ka yarda a rika lissafa ka a cikin masu imani amma mafiya raunin imani ya kamata ka nemi ya za a yi lissafa ni cikin masu imani imani mafi ɗaukaka mafi ƙarfi saboda me saboda kana roƙon Allah madaukaki ya zuka ka da jannatul firdaus ita ce aljanna al'a'a amma kuma kana nan ba kada baɗi saboda ni dan siyasa ka saboda wai shi dan siyasa in ya faɗi ba za su jefa miki kuri'a wa ke zabe wace zabe wace nadawa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء وانا yana cikin akida kai da Allah shine mai nadawa sai dai kawai an tuku tashi ku yi aiki wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin babu wasu babu wasu da suke iya mai da azabar Allah da kamun Allah da ainihin bala'i da Allah madaukaki zai kama al'umma masu fada da manzanni masu fada da da'awa da ba wanda ita ya kare ya ce bai yadda wannan bala'in ya same su ba al-mujrimun qaumul mujrimin mutane mujrimai babban mujirmanci shine ainihin abin da mushrikanci inna Allah la yaghfiru an yushraka bi babban ainihin abin da laifi shine hada Allah da wani sannan sauran ayyuka irin su zalunci da makamantan musamman fada da da'awa fada da addini duk wanda ya fito yana fada da wa'azi ya fito ne yana fada da Allah subhanahu wataala bai samu nasara wallahi ba ta samu wannan ba wanda ya fito yana fada da da'awa ya samu nasara inna fir'auna ina karfin shi ina kalmomin shi da ya faɗi na barazana ina cewa da yake ana rabbukum al'ala ina cewa da yake wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yau ina gina Allah ya kama shi ko bai kama shi ba ina yake ina mulkin nashi saboda me ya yi faɗa da ainihin abin da'a to haka duk waɗanda suka yi faɗa da'awa ba su sha a doron ƙasa wallahi Allah bai kyale sai dai kawai yi kokari kai ka zama cikin masu taimakawa da'awa duk wanda ke taimakawa da'awa zai samu taimakon Allah don hakikalin namba farko a wajen taimakon Allah da Allah ya ce in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah shine magana ta farko taimakon addinin Allah in kun taimaki addinin Allah Allah ya lafi takobin sai ya cewa sai ya taimake ku kuma Allah ya ce in yansurukumullah فلا غالب ينصركم لكم ينصركم الله فلا غالب لكم نعم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in yansurukum Allah fala galiba lakum idan Allah madaukake ya taimake ku babu wani mai samun galaba mai samun rinjaye akan ku amma wa in yakhzulukum fa idan ya sabar da ku ya tozartar da ku kamar da ladi yansurukum min ba'di waye wanda ya zai taimake ku bayan shi Allah ya ainihin abin da sabar da ku babu da haka Allah ya ce wa ala Allah fa tawakkalin mu'minai su fa dogara ga Allah kawai duk wanda bai dogara ga Allah bai je yana ainihin abin nan tsoro yana ta wani kewaye kewaye saboda kada a kama shi saboda kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza za ka ba zan iya fitowa a faɗi gaskiya ba ai wannan sai suwa na kaza kaza kaza a'a kai asara ba ka dogara ga Allah ba in ka dogara ga Allah shi Allah zai kare ka mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne zai tsare shi wallahi ba don tsaron Allah da muka samu mutuntun da ba ba mu ba mu da shi. wannan ita ce gaskiyar magana to ka tsaya ka dogara ga Allah Allah madaukaki zai tsare ka duk wanda ya nemi ya dauki mataki a kanka zai ainihin tukunya cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala jama'a haka ne ko ba haka bane Allah ya ce wala yuraddu ba'suhu anil qawl mujrimin yace fihi ashaddu wa'id lil mukadzimin anan akwai matsalancin ainihin alkawalin narkon azaba ga waɗanda suke masu karyata ainihin da'awa masu karyata manzannin Allah za su ɗanɗani kudansu za su haɗu da bala'i mai tsanani kamar can ne inda Allah subhanahu wata'ala ya rika cewa wailun yawma izin lil mukazzibi ويل يومئذ للمكذبين ma'ana bane ai tsananin azaba ya tabbata a wannan wuni lil mukazzibi ga masu karyatawa masu karyatawa masu karyata manzanin Allah masu karyata littafin Allah masu karyata da'awa ta Allah subhanahu wa ta'ala tsananin azaba ya tabbata gare su Allah ya sauƙaƙe na'am annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan ayoyi ya samu tabbacin cewa yana tare da Allah kada ya yarda waɗansu masu jayayya ko don mulki ko don dukiya ko don dabara ko don ilimi wanda aka ainihin saki Allah akan shi da menene su ainihin wato tsorata shi ya tsaya ya ɓata lokaci wajen jayayya da su ko ya bar ainihin abin nan wannan da'awa din zai samu taimakon Allah in ya tsaya ya dogara ga Allah kada ya damu da kowane irin mataki za a ɗauka a kan shi rayuwar shi a hannun Allah take ba wanda ya sai kara mishi minti ɗaya ko ya rage mishi minti ɗaya haka abincin shi a hannun Allah yake ba wanda ya isa ya hana shi abincin shi haka ajalin shi a hannun Allah yake da haka kai dai ka tsaya kai da'awa kai kira zuwa ga tafarki madaidaici kai kira zuwa ga tafarki na gaskiya da yardar Allah subhanahu wata'ala za ka samu nasara Allah zai taimake ka Allah zai tsare ka Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zama dole cewa sai an tsaya an yi sa'insa an yi jayayya din an yi tane na tane an yi hujjatayya da sauran ire-irensu to annabi kai ka zama a bisa ainihin koyarwa ta Allah in za ka yi jayayyar da su fajadilhum billati hiya ahsan dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne التي هي أحسن wajadilhum billati hiya ahsan dan yana yiwa wani lokaci dole sai an abin akwai lokacin da mai da'awa yana zuwa zuwa za a kama shi da koka wallah ya malam Muhammad Ali da sokon eh a zo ma gaban ku a zo gaban ku kana wa'azin Amerika wallahi mun ga wannan ala mutum yana wa'azi a zo Amerika an kawo hujja ba su da hujja an kawo hujja ba su da hujja an kawo hujja ba su da hujja sai mali mai wa'azi mai wa'azi za a yi faɗa ce a a karanto musu a wa ibadun rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna الرحمن الذين يمنعون أولاد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا salama haka muka ce sai muka ce musu ne sala ba magana fada salam suna ina yau da yawa daga cikin su suna nan ƴaƴansu da jikokinsu suna nan suna ainihin ɗauki ba daɗe a kan wajen yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba wai ta duniya ba ce in ka kira wannan wurin akwai wanda za su zauna su lissafa maka wuri kaza wani kaza gida kaza kaza kaza da sauran ire wato tarihi yana maimaita kai ku tsaya bisa tafarki madaidaci za ku kallon abun mamaki in mutum ya tsaya a fagen da awa ne zai ƙara gaskata alkur'ani mai girma zai ɗauki badadin da aka yi kai da manzannin Allah da nasarorin da ya ba su kuma wannan ainihin zama akan tafarki madaidaici da kira da ai da'awa zuwa gare shi shine ainihin baiwar da Allah madaukaki zai maka wanda ta kai kololuwa ba wai ya baka dukiya ko ya baka mulki ko menene ba a'a ya baka fahimtar addini ya sanya ka cikin masu kira zuwa ga addini don Allah tsakani da Allah addinin Allah bisa tafarkin manzon Allah wannan in Allah ya maka wannan to ya kai kololuwa wajen yi maka baiwa a dai wannan rayuwar ta duniya ba ka da aikin da ya fi wannan aiki yaya matasa kun shirya kada kuma ta kun ɗauki alkawari fa kuma mun ce in Allah ya so ya ta za mu yi rukurutin ɗin masu da'awa a wannan ainihin musamman marasa hulunan nan da sauransu kun shirya dai ko ni ban ji amsa ba kun shirya a ce Allahu akbar haka wasu suna jin tsoro ba su shirya ɗaukan ba su shirya ɗaukan bala'i na ainihin abin nan da'awa ba na ce kun shirya duk wanda ya yadda ya ce Allahu akbar in gani yawa kai da'awa a masallaci kai da'awa a makaranta kai da'awa a cikin gidanka kai da'awa a kofar gidanka kai da'awa a cikin mota kai da'awa a cikin jirgin sama kai da'awa a ina a kasuwa eh kai da'awa a majalisin kwajen hira da sauransu kai kallon abin mamaki kaga irin yadda Allah automatically Allah madaukaki zai daga darajar Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu da'awa masu yi saboda Allah Allah yana zuwa sai Allah ya nuna mene sanja